أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقهوا قولي amma ba da yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da da wannan yini mai tarin albarka yini laraba daren alhamis wanda ya daidai da shida kenan ga watan uku musulunci watan rabiul awwal hijira da shekara 1443 daidai da goma sha uku kenan ga watan goma miladiya 2021 barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na hukumar bin afan da ke unguwar hamadu bypass fadar jihar gombe domin ci gaba da darasin cikin littafin na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin al'allama a sheik muhammadu bin sarar usamin rahimahullahu ta'ala idan masu bibiyar mu ba su manta ba a makon da ya gabata karatu ya kama ƙarshen alfasalu sabi fasari na bakwai wanda shi ne ya kunshi shuruɗu salah sharuɗan sallah wanda muka bi su ɗaya bayan ɗaya a wannan majalisi allah ta'ala ya ba mu ikon karance su gaba ɗaya sharɗin sallah da mala ya kawo a nan guda shida ne da cikin hikimar Allah kowane ɗaya an karanta shi kuma an ji abin da malamai suke magana a kansu kuma babu shakka darasin shirubin sala darasi ne mai muhimmancin gaske domin sallar tana ɗamfar da wannan shirubin sala da yi inda mutum ya yi sakaci da sharaɗi ɗaya daga cikin shirubin sala to sallarsa babu ita mai da wannan duk maganganu da malamai suke tafaɗa kamar yadda ba karanta saboda yana ba wa ‘yan uwa shawara a dinga bibiyar abin da muka yi ana aikata shi a aikace a cikin ayyukan sallah da shi ne amfanin karatu ba a karanta a ajiye ba ko a ce an sauke littafi ko an yi waye duk ba shi ba ne manufar shi ne a karanta a fahimci kuskure a gyara a karanta a fahimci kuskure a gyara wannan shi ne manufar karatun addinin musulunci ba karatu bane da za a yi a je a ajiye ko a tara su ko abin da ya kamata saboda kira ga ɗan uwa kuma sallan nan aiki ne na yau da kullum na kullum da kullum ba lokacin da za a ce za ka yi sallah sallan nan sau biyar ɗin nan a kullum wajibi ne su kai sun da muka san aiki ne wanda ba ka kautawa ana cikin yinsa a kullum to kada mu yi sakaci da ilimin da zai gyara ma wani aiki kuma aiki ne mai matuƙar muhimmanci a dukkan aikin ibada da mutum yake an ci shi ne aikin da allah zai fara bincike a kansa gobe da kiyama idan sallaka ta yi daidai to dukkan ayyuka idan aka yi sa'a za su yi daidai idan sallah ta kwace kuma shi kenan magana ta riga ta kwace allah ta'ala ya sani yau insha allah ko da zamu ga fasalo thani fasali na takwas a wannan littafi shafi na 65 al-faslu al-thamin fasali na takwas kuma shafi na 65 a wannan littafi صفة الصلاة على ضوء ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة bisa hasken da ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daw shine haske ma'ana a yadda manzan Allah ya yi sallah aka bi hanyar sahabbai aka ɗauko magana ta zo har gare mu tunda hanya ce mai cike da haske ba duhu a cikinta duhun shi ne babu ƙarya babu sun zuciya yadda sabon suka gani suka karanta da tabi'ai tabi'u tabi'ina atba'ul tabi'u tabi'in atba'ul atba haka abin har ya zo ila yau ila hada to wannan shine ma'anar ala daw ma warada rasulullah bisa hasken abin da ya bayyana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda manzon Allah ya sallah practically ya koyar da baki kuma ya zo ya aikata aikin aikace to wannan fasali abin da zai karanta da muke Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimta daidai da karanta daidai malaki cewa yajibu an na'lam anna min shar'i ibada al-ihtilas abu ne da ya zama wajibi da ya kamata kowa daga cikin mai sani daga cikin sharɗin ibada kowace iri ce ma ba ma sallah ba ana buƙatar ikilasi dama abu biyu ake buƙata wajen ibada al-ikilas wal mutaba ikilasi da kuma bin manzon Allah a cikin aiki al-ikilasu wal mutaba'atu duk aikin ibada da ya rasa wannan to aikin ibada ya zama haba'an masu ya zama kura wanda babu lada a ƙarƙashinsa ya zama shirme domin ikilasi umarni na Allah ma umaru illa li abdullah mukhlisin lahu din kuma ma'aikin Allah Allah ta'ala ya ba mu dokar mu bi shi kul in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni to daga duk aikin ibada in ya rasa wannan sharadin guda biyu ko ɗaya daga cikin su ya zama shirme ko a yi shi ba ikilasi ko a yi shi ba mutaba'ar sunna to sharadin aiki ne ya karatu ka samu lada al'ikilas wani mutaba'a yi ikilasi mana yi don Allah da kuma mutaba'a ta manzan Allah sallallahu Alaihi da sahabbansa a cikin shi wannan aiki maliki cewa wani mutaba'a da rasul sallallahu Alaihi wasallam izan labudda ba makawa shi ne izan labudda ke ba makawa an nudanis kaifar kanan nabi sallallahu Alaihi wasallam ba makawa dole sai mun karanta yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah yaya yi sallah wannan wannan ba wai abu ne mustahabi wajibi ne ka gane da manzon Allah ya sallah kai practice din sa a cikin rayuwarka ta ibada to dole ne shine ce la budda abu ne ba maka an nudarrisa mu je mu zauna a mana darasi mu sanya littafi malami ya koya mana yaya ma'aikin Allah ya sallah kai fa kan nabi sallallahu alaihi wasallam yaya manzon Allah ya sallah wannan ba dole ne yayin wa ba shawara ake ma ba dole ne wannan in da ba kai ba yanzu rana ba ta fada ma ka nemi malami ka sa littafi ya koya masa har in kana so ka mutu ka samu rahamar Allah da jinkan Allah gobe alkiyama amma matukar kana sallah kamar aitan nan sai kai ka dade ka tsufa ka dade a musulunci ko ka daɗe a izala ba ruwan Allah da wannan tsarin naka kai karatu kawai imala Allah kai karatu shi ne kai mafitar kawun Allah kai karatu kai ibada da ilimi yawa wannan shi ne maliki cewa wa zalika li anna Allah azza wa jalla amarna bi iqamati salat Allah ta'ala ya umarci mu da mu tsaya da sallah a gurabe da yawa Qur'ani sama da gusu 60 da wani abu amarna bi iqamati salat fa qala ta'ala Allah ta'ala yake cewa qimus salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in ku tsaye da sallah ku ba da zakka sannan ku yi ruku'i tare da masu ruku'i al-baqara aya ne namba 43 wa iqamatu salat malai yake cewa ita tsaye da sallah an yi ati bi hal insani mustaqima ala hasbi ma ja'at bihi shari'a shine mutum ya zo da wannan sallar mustaqima tsayayya ka zo da ita a tsaye ala hasbi ma ja'at bihi shari'a bisa tsarin da shari'a ta zo da shi wani shine iqamatu salati ka zo da sallarka a tsaye bata karkace ba bata kwantare ba kuma bisa irin tsarin da shari'a ta zo a yi sallah a bisa kaga wannan ba zai yi ka gane wannan ba sai da karatu duk wani kwatance-kwatance ba zai yi ba sai ka ji an koya ma an gane da ko yawa ka gane tsaye da sallah kuma ka tsara ta yadda shari'a ta zo da ita to wannan fa dole sai ka ji an koya maka wata yau shine ka zo da ita sai kuma ala hadin ba ji an kai shari'a idan mun kula cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya isra'i da mi'raji ya dawo da ya je karɓo sallah Allah ta'ala ya yi wa manzon Allah magana ya za a yi ya za a yi sallah da aka dawo din sai da mala'ika ya biyo shi har garin maka ya zo yi sallah a gabansa ya yi sallah a tsaye yana gani shi ne dai kammala ya ce sallu kamara aitu muni usalli ku yi sallah kamar yadda wa ina yin sallah wannan shi ne iqamatu sallah ashe bayan a bayan wannan bayan an karanta akwai yiwuwar maɗin sai an kun sa mutum a gaba iya tsaye iya iyayi iyayi musamman gaban da suke da matsala a sallah wannan dole ne yawa ko abu ko kai kadai abin da ba gane ba ka je ka tambaye ni ya ake ruku'i ne ni na karanta an ce ayi ruku'i amma ban fahimta ba ya ake malami ya koya mai ya ake sujjada ina ake ajiye hannaye an taso ya za a yi duka wannan gaban sallar wajibi ne kowanne ka iya shi kuma ka iya shi da dalili ba wai ka gani ana yi malam wani ya koya mu ko na sa littafi kaza na gani ko an koya min a littafi kaza ya ga yadda mazan Allah yake wannan shine ilimi kuma shine ka ibada akan ilimi ke malam yake cewa wa zalika bi ikhlasi halillah ko bayan ka tsaya da sallah kai ne bisa hasbi shari'a kuma sai kai ikhlasi kai ta dan Allah ba don ka burge ba ko ba don aibe ka ba don a ce kullum kana masallaci ba a ba don wannan ba duk iya sallar ka inda wannan malabar ta shigo to baka da ibada ita iriya in ta shigo cin aikin rusa shi take rusa aikin take gaba daya ba shi da wata kima saboda ka duk iyawarka da sallar da dadewar ka inda kana yi da mutane ko don wani ya ji labari to babu shakka baka da ibada gaba daya wa itiba'un nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fiha kuma dole ne ka bi manzon Allah a cikin sallar ma'ana ka kwaikwayon da yake ya yake tsayuwa hasali ma ya yake tawa masallaci kafin nan ma ya yake yin alwala kafin nan ma da wani ruwa yake yin alwala kafin nan ma ya yake ta amuli da shiga banda yake da fitowa dukkan wannan fa iya cikin fardu ayin dole sai ka san shi ya za ka samu ruwa wani irin ruwa ya kamata kai ɗara bayan ka yi najasa ko janaba ya same ka idan ka gane kalar ruwan da za ka yi to ya za ka shiga bandaki ya za ka yi ta'amuli da ruwan ya za ka tsinci kanka a cikin bayi lokacin da kake biyan bukata duk wannan dole ne shari'a ba abin da bata bari har kafar da za ka saka shiga bandaki da zikirin da za ka yi duk ta koya ba yadda za ka tsinci kanka zaman ka cikin bandaki shari'a ta koya ba yadda za ka fito bayan ka kammala shari'a ta koya ba duk wannan ba abin da aka rage suna kama bayani kaga dole ne cin da su masu biyarin sun sun sauke nauyin da yake ba su kai kuma wajibi ne ka ɗauka ka je ka aikata aiki bayan an yi aiki alwala ya aike wanke fiska an an ce wanke fiska ya shari'a ce fagusulu wujo a kuto ya za ka yi ina da ina da iyaka da makintin na fiska a jikinka ina da ina wa su ɗauka ko iya zagayen kuncin nan yi da fiska ita kuma shari'a ta ce tun daga matsalar gashi nan da kewayo gindin kunnen kai kewayo kasan haɓarka duk iya cikin fuska amma wasu ko iya tudun kuncin za su wajen su kenan nan abin da ya nan ƙarƙashin kunnensu da nan gojin su ba ruwan su kuma ka sallah alwala su ke alwala su ne kaga duk wanda da iya irin wannan alwala kamar a aikin nasa bai ji an koya masa ko da iyayen ya ga ana wanke riska shi ma ya wanke ya yi ta yara kenan ya wanke ido yau amma dai alwala ta an wanke fiska gaba ɗaya tun daga matsalar gashi ya taho goshi ya shigo ciki ƙarƙashin nan gindin kunne ya shigo ciki ya taho ƙasan haɓa duk iya cikin fiska har nan ɗan kurin nan na ƙasan bakinka iya cikin iya cikin fiska kuma wajibi ne sai ka wanke wani tun da wanke fiska farilla ne idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wanke fisaku in an ce arjulakum wanke hannayen abuwan wa aidiyaku ilal marafiq wanke hannuwanku zuwa ga marafiq zuwa ga nan gwiwan hannu shi ma akwai matsalar da ake samu idan an zo da ke shi addinin musulunci addini ne mai tsafta wanda ya zo da shi kuma shi ne ya koyar da a yi tsafta sai ya ce wankin hannunka na farko kafin ka sashi cikin bakinka ko kafin ka ɗebi ruwa da ya ka sashi a cikin bakinka sai ka wanke shi inda ƙwariya za ka yi arara inda masaki ne inda akwashi ne inda bahu ne inda buta ne in ma famfo ne za ka kunna dole sai ka wanke hannunka su kamusa ka zuba zuwa ka wanke shi iya na iya tsintsiyan hannun na iya maɗaurin agogo sai ka haɗa hannunka ka wanke ko ka yi ɗahara abin ɗake ko ba kai ba ƙa'ida ce idan ka je allah sai ka wanke hannayenka su wannan wankin na farko guda uku na sunna ne an fahimci nan idan ka zuba ruwa bakin kuskure ka zubar sau uku ka shaƙa ruwa hannun ka fatar kawo ka wanke fiskar kamar yadda aka siffanta to idan ka zo wanke hannu na biyu to shine farilla ana ganewa ba daga nan za ka fara wanke hannu na biyu daga nan za ka fara wa'ansu ɗauka idan suka wanke hannu na farko haka ɗin nan idan sun zo wanke hannu na biyu daga nan za su fara kuma su yi ƙasa ba ka ake wankin farko matsayinsa da ban sunna ne wanki na biyu kuma wajen farilla ne wajibi sirri sunna ba ta ba ta dade farilla abuja nan saboda ka idan ka zo wankin hannu na biyu to shi ake bukata tun daga nan ɗan yatsan sai ka zo har nan gwiwar hannu ka ta shiga cikin wanki ba daga nan ake ɗauka a yi ƙasa ba kamar yadda da yawa wasu da suke wannan kuskure ne in kana irin wannan alwaka alwaka ba ta yi ba kullum alwaka cikin lam'a take domin iyanin ɗinka baka wanke su ba wankin farko baya wadatar da wanki ne an fahimta ne kaga wannan dole sai ka je ka zauna an koya ba amma in kana ɗaukan ibada kana ɗaukan ta agun mutane da suke to za ka daɗe kana balanda wallahi za ka daɗe tunda a galabiyar mutane ba sa son karatu ko ba sa son shi a koya musu karatu kawai suna so su ɗau abu kawai sun ga mutane suna yi su ɗauka su ce kuma a galibiya wannan shi ne saboda ka wanke alwala kanta kanta alwala wallahi za a yi sikirinin a taji akwai musulmin da yawa da basu yarda irin sa ne kuma mu za ka gaya wa kaza a da mu aka yanke izala cibiya to gidan abakar kuma aka haife ka in ma baka iya in baka iya alwala ba baka iya ba kawai baka iya ba dadewar ka ba za ta amfane ka ba ka iya abin yadda shi manzon Allah ya zuba shi to shikenan shine magana gaskiya wannan so da kai yana bai aikuwa shawara magana sallah wallahi ba maganar wasa ba ce komai ka je ka yi ta abin da za ka yi amma sallah an taɓa magana sallah ka mai da hankalin ka shi ne amfanin rayuwarka a musulunci in kai felin a sallah ta magana za ka ta gani malik ke cewa أن يأتي بالإنسان مستقيما على حد ما جاء به الشريعة وذلك بإخلاصها لله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي مالك وحديث سنني قاشن يا شيخ البخاري cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli ku sallah kamar yanda ga ina yin sallah kama din tashbihi kafu tashbih haka malaman balaga sun ce sallu ku sallah to yaya za mu wannan sallar sai manzala ce kamar yadda wa gani ina yin sallar mu rayuwar mu ta je mu ga manzon Allah da idanun mu Allah ta'ala ya dauke can shekaru da yawa to ya za mu dabbaka wannan hadisin aikin to shine bin yadda manzon Allah ya ibada sallah a karanci tunda sahabbai suna gani duk abin da yi suna gani sun nakalto sun nakalto sun aji na bayan su zo sun koya musu koya musu koya musu to abin ya zo har wannan lokacin ne tun daga yadda manzon Allah ya fara tsarki ya fara alwala ya yi waye duk manzon Allah sai da ya koya kuma duka sahabbai da suka ɗauka suka karanta da al'umma shi ga irin yadda manzon Allah ya haka sahabi kawai kan zai ce irin na kwatanta muku yadda manzon Allah ya alwala haka zai faɗa wa tabi'ai ya ce eh mu kwatanta mu ne ce yayi alwala ya ce haka za ra'ayta nabi zai faɗa haka daga manzon Allah ya nayi Usman dan Affan tare zai musu alwala yau ya ce wannan alwala da nayi irin ta manzon Allah ya tabi a gaba da nabi an gane da ko ko ne ce zan kwatanta muku yadda manzon Allah ya ce Allah ga yin duki to duk daga na aka ciro ilimi daga na aka cira ta ilimi aka cira ta ilimi ana tafiya ana tankadewa wanda bai inganta ba aji shi wanda inganta a cikin gaba tafiya da shi to har yau gashin abin ya tafi kuma akwai babban malami abu abdurrahman muhammad bin nasiruddin albani allah ta'ala ya masa rahama ya yi littafi makamancin wannan sifatu salatu nabi sallallahu alaihi wasallam shi da yake wancan hadisin na al-musi a salatin shi ya dauko ya gina littafin sa kan hadisin sai yake cewa sifatu nabi sifatu salatu sifatu salatu nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslimi ka annaka yace tunda kabbaran harama har zuwa assalamu alaikum kamar kana ganin manzan Allah yana sallah domin ya ɗauko duk abin da ya inganta manzan Allah ya daga sahabbai ya ɗauko ya zuba halittar kuma kowanne ya bi shi ya tabbatar ya tantance hadisin ya inganta ya sai wa littafin su wannan title min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka tara kamar kana ganin manzan Allah ya domin in ka bi littafin hatta karatun da manzan Allah yake na sallah sai da ya da ya binciko ya kawo shi ya rubuta a sallan magariba bayan fatiha ga irin surun da manzon Allah yake karanta a sallan isha'i bayan fatiha ga irin surun da manzon Allah yake yawan karanta sallan asuba sallan kaza sallan asar duka hatta karatu a cikin sallah sai da suka tabbatar ga irin wanda manzon Allah yake yi ko kuma ga irin yawan ayoyin da yake karanta a cikin ruku'insa ga tasbihai sai da suka nakalto tasbihi akalla ya kodin guda takwas ko guda goma sha nau'i nau'insa ga yadda mazala an ya zauna tsakanin sujjada da sujjada ga abin da yake ga abin da ke fadattun sujudi duka ba abin da suka rage shi ne maliki cewa manzan Allah ya ce ku sallah kamar yadda ga ina yi sallah fa amara an nusalli kamar aynahu yusalli manzan Allah ya umarci mu yi sallah kamar yadda muga iyaye sallah كما رأيناه يصلي وهذا الخطاب للصحابة ما له أصولين في شوانا ما كان رمضان صحابيك ولا دم له أصولين يا جبان صحابي يكرر تامس حديث يصلي كما رأيت من يصلي سيمال أصولين في شوانا ما كان رمضان كي تصحابيك ومدن وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إذا ما زال الله يوصحابي مجانا تو كتاب لهم ولأمتي ila yawmil qiyamah to magana ce wanda ta shafi sahabban kuma ta shafi mu har zuwa ranar alkiyama a ga idan manzo Allah ya ce ku yi kaza ku yi kaza sahabban sun ji a lokacin suna da rayuwarsu to ta umarni iya tafiya iya tafiya ba zai tsaya bayan iyalinsa misali lokacin da ya je hajjin ban kwana wanda daga ita ba kwana 80 da wani abu manzo Allah ya tafi kuma kwana ya ce ala albalagatu risa shin na isa da manzanci sahabai suka ce bala ya rasu Allah mazala ka isa ya ce Allahun fashad Allahun fashad Allah ka shaida Allah ka shaida sai ki ca wannan wani gari ne suka yi shiru suka ce Allah da babu su ba sani sahabai sun ɗauka za a canja wa wasu nama a lokacin ci wannan makaci wannan wata rana ce sahabai suka yi shiru ya ce ranar arba wannan wani wata ne sabai suka yi shuru suka ce zulhijjah ya ce wannan gari da wannan rana da wannan wata suna da alfarma gari masu alfarma ne suna da kima a gane ku a lokacin ce ala inna dima'a wa arabu wa amwalukum haramun alaikum kaga kitabin sahabbai yake faɗa suna ganin sa iya ganin su sai ce ku tsaya wa jinin mutunci dukiyar to haramun ne a jinin illa da yake shari'a shi in shari'a ta ci aya ka ci wa mutum mutunci haramun ne ka ci mai dukiya haramun ne hakanan a ka zubar masa da jini haramun ne kaga kitabi ne ga sahabbai amma ila iyalin sa a magana ta rubuta yanzu ba za ka ce a zan ci dukiyar wani a lokacin da manzo Allah yake faɗar maganar bana sahabbai ke faɗa to ba ka gina har kai kana ci wannan shubahar ta faru lokacin sai na abubakar da aka samu mani aizaka aka samu murtaddin wanda suke ridda lokacin sai na abubakar da yawa da ya zo ce a kawo zarka amma da manzon Allah ya tattara ya suka ce a su ba za su bayar ba domin ai Allah ce ya manzon Allah ya karbi zarka ko manzon Allah bayar Allah ce khuz min amwalihim khuz anti ya annabi muhammad karbi zakar rusu an gane sadaqatan tutahhiru mutrukin biya wasalli alayhi inna sadaqata sakana lahu wallahu sallallahu alayhi karbi zakar rusu kai kaza kai kaza kai manzo Allah ya kuma Allah sai na baka yace a bada zakar ka ba su ba ai manzon Allah shi Allah yace ya karba tunda baya nasarwa da zasu ga ga aiki ya zama abin janna kuma shubha ce ta shigo musu sai kuma yazo ya yi hankansu a zahirin ayar kuma haka ne manzon Allah Allah ya ce ya karbi zakka ko baya daga nan sai na baka da kirawo mutum din gaggawa sahabbai Umar su Usman Ali da sauransu ko na ya za a yi sai Umar ya ce kar ayi kisa kale sai na baka da cewa la sai yayi domin ai manzon Allah ya ce haramun ne a yaƙi mutum ko a zabar mai da jinsi illa bi haƙƙin islam sai da haƙƙin musulunci a zakatu bi haƙƙin islam duk wanda ya hana zakatu ya higa cikin haƙƙin musulunci sai an kama sai zakatu haka dai sabai sau goya wa shi sai na abbakar bayan aka ya kyauta a lokacin wannan musulun turkazzab yi ma ya ja ta wakasa isi shi ma annabi ne ba sai na bakar ya sha wa faɗin cikin gida a lokacin wata zayyawa wane ɓallo wane balli wane ce manzan Allah baya nan haka ya rike bodoji ba wanda ake fito haka ya ce a dawo gida ya balli haka dinga fama tsawon shekara biyu ta hudu na kan Allah da kula masa to amma dai ka rage tafiya sai da aka yi lebar da komai aka yarda su wanda suka yi da aka yaƙe su kuma wanda suka hana zakawa suka dawo wasu aka yaƙe su ne da yi lebar da komai sannan kuma aka ci gaba da annoba to wannan shine shubhar da maliki sai goge ta ana yace da manzon Allah yace ku yi sallah kamar yanda ku ina yin sallah a zahirin kitabin sahabbai manzon Allah yake wa magana tunda su ne yake magana da su mubasharata to sai maliki ce maganar manzon Allah da yake wa sahabbai to sahabban suna ci kuma al'umma sama gaba ɗaya suna ci hazan ranar shan an gane wannan فعن أبي هريرة رضي الله عنه صحابي أبو هريرة الله تعالى قال ذلك كتوى أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونمتن يجب مصلاتي manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune fi nahiyatil masjid a dan gefe guda cikin masallaci fa salla sai wannan mutum ya salla ya zo a makarke kuma jaa sannan ya zo fasallama alaihi ya yi wa manzan Allah sallama ya ce assalamu alaikum ya rasulullah fakala rasulullah fakala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce da shi wuce mutum wa alaikum salam ya amsa mai sallam amma abin da ya ce ne irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma saka sallah domin abin da kai sallar ka bata yi ba an gane ya yi sallarsa ya gama tsab ya yi sallama ya yi tasbihansa ya yi maza Allah ya mai sallama maza Allah ya mai da sallama ya ce amma kuma ka sake sallah domin na ga sallaka wata ba mutumin nan faraja ya kuma fa sallah ya sake sallah karo na biyu sun maja'a fa sallama ya sake zuwa yi wa maza Allah sallama fa kala sai maza Allah ya ce da shi wa alaikar salam ya sake amsa mai sallamarsa ya ce amma farji fa salli fa ina kalam ta salli ka koma ka sake sallah sallar ka bata yi ba an fahimtar nan fakala fi saniya au fillati ba'da da aka yi na biyu ya ce koma ka sake sallah ya dawo ya ce maza Allah ya sake mai da shi ya ce koma dai sallar ka bata yi ba ana uku ya dawo shi ce to manzan Allah allimni ko ya nuna da yake allimni ya rasu manzan Allah ko ya nuna da ni iyaka ilimi na ya ɗaya da yanzu kai ne ba wallahi fita za ka riga masallaci ta ji limamin na wai mai yawa in shi yake karba kan Allah sai karba ko ba ka za su ce ba haka za su ce to yan zafin kai in shi ne yake karba ba zan yi ba za su sake ba kan Allah ya sa ya karba da ya kada riga sai fita amma ne su sun san duk abin da manzon Allah ya dora su alkhairi ne kuma manzon Allah an ce yayi wannan ne da wani method ne na koyarwa kuma ko a yanzu ba ba duk abu ɗalibi zai zo lokaci ɗaya ka faɗa masa je ka ba shi a sami inda ɗalibin ilimin ne na gaske ba ta lalabuwa ba ne na san komai ya ci a gashi a dafi an gane ku ya zo a ina zan samu hadisi kaza misali yana cikin bukari je ka ɗau bukari ka duba a wani babi a je ka duba ba shi dama ya bincika ya bincika idan bai da ba ya zo ya ce ma malam ban gani mutum je ka duba kitabul ilmi akwai babuka sun fi arba'in a ƙarƙashin tunabuli ya ka ƙi ga faɗa mai babu ya je ya duba ya duba ya duba ya ce wallahi malam na ji zan mutu tabul ilimin ban gaishe ba ya ce je ka duba babi kaza a cikin babin kalmus to haka ake wannan iya sa mutum ya san darajar karatu kuma ya san darajar ilimi kuma in aka koya mai zai riƙe ba zai bari ya kunce amma daga zuwa bukari ya fito da shi shikenan eh ka faɗa masa nan hadisin da waye shikenan shi ma ya samu abu ba zai in aka ce ya bude bukari ya je gunda hadisin ke ba zai yi amma ya rike abu kaza ke a nan ba kaza da sauransu an gane da kyau to wannan iya cikin tsarin koyar da ɗaliban ilimi karatu aka ce manzon Allah da ya koya masa karan farko to abun ba zai ɗauki da muhimmancin su ba amma ya je ya dawo ya je ya dawo kama mai project ne ya je ya yi ya yi ya yi irin su ɗan'uwa na su kansale sai ya koma ya sake zuwa ya yi ya yi ta ƙoƙarin zai buga na ya buga na ya kammala ya zo ya mika a sashen biyu a ce ba a yadda bai koma kaga wannan ilimin inda ya sha wahala kafin shi a amai afuwal to har ya mutu iya ƙwaƙwalwarsa ba zai manta zuwa to to kuma abin da ake son ilimi musamman ilimin addini haka ake so in ka karanta shi ya zauna a kwakwalwarka ka dinga aiki da shi kana karantarwa har Allah ta'ala ya karɓar yau to a karo na uku yace manzon Allah ku yabi allimni ya rasulullah fa kala manzon Allah ya ce shi idza qumta ila salat farko dai idan kai niyyar yin sallah ka tashi to fa asbigil wudu'a ka je ka kyautata alwala kuma wannan darasi ne mai zaman kansa ya ake isbagul wudu ya ake kyautata alwala ba fa ka je ka a ka je ka kyautata alwala yake ba ka je ka yi alwala ba fa asbigil wudu'a ka je ka kyautata alwala sarki ya shigo ciki an gane ko ka yi tsarki ingantacce sai alwala ne su mastar ibilin ibla sannan bayan ka yi kammala alwala ka ingantacce sai ka zo ka fuskanci alƙibla fakabbir sai ke kabba an gane ko wa nafi rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya dan yanke hadisi shi ma wa naf wa nafi rasulullah sallallahu alaihi huna nafi shar'i sai ma yake cewa kore sallar da manzan Allah ya ta wancan mutum da ya ce ba ta yi ba to a shar'ancen ne ba ta yi ba wai ba hoton sallar ba ne da yi ba a ido sallar ya yi ba ya yi tsaya ya yi ruku ya yi sujada ya taso ya koma har ya yi sallama a idon ne kallo zai ya yi sallar to ma a shari'ance sallar ba ta yi ba an gani da ke ku a shari'ance sallar ba ta yi ba ya sa ma da ce wa nafi rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu rajul huna nafiyin nafiyin shar'iyyin korewa ce ta shari'a shari'a ce ta kore abu domin akwai ka'idoji akwai sharɗai wanda ba a cika suwa walaysa nafiyan waqi'iyyan ba korewa ba ce ta wai bai sallar ba yayi sallar amma korewar da aka yi sallar ce bata inganta ba bata yi ba amma yayi sallar ido ginin ido yayi sallar لأن الرجل صلى ولكنه لم يصلي شرعا مالك تمتين زي زي صلى أما أشهر أنتما صلى أن قال له زي زي صلى دك كانوا يكبر حرم سيا فيك رجع يرجع كي وصل يا فيك كوميت أما أشهر أنتما صلى me magana li adami tumanina domin bai samu nutsuwa a sallarsa a gani a yanzu ne wai mutum iya sallah zai je wayar su kawo mota wa in yi ɗauko sai ya duba wanda yake rasa to me zai me zai naka daga ko ga sai wallahi wani in ya ɗauko wayar kana wannan ƙarar sai ya duba ya ga wace kana sa kuma sallah ke idan ka duba wanda yake kiran ka zaka daga ne ko baban ka ne ba ka daga ba kuma sallah kake to kaga wani ya biya sallah muhimmanci ni biya sallah muhimmanci ba ko kuma kana sallah kana tunanin wani abu ba dan ma Allah ya mana arzikin bin jami'a sallah ba da wani ma bai ma san sallar ko inda yake sai dai ya gaje ko ya zo da ya sallama ya tashi domin hankalin mu baya bin sallah wani hankalin sa iya kasuwa wani hankalin sa iya gona wani hankalin sa yana da tutar jami'ar siyasa wani hankalin sa iya ina ne duk gangar jikinmu ne a masallacin amma nutsuwarmu da hankalin ba su masallaci ina gaskiyar magana mana ki yasa daga an fara sallah zaka gaishe domin ruhinka baya tare da kai gangar jikin ce kawai ita ko nan da nan za ta gaishe amma da ruhinka iya tare da kai wallahi ba za ku kusa da yin sallah baya tare da kai hatta nan mai malami akadari abin da yake cewa idan ka tahi za ka yi sallah yace fakkar zai kalbaka min ad-dunya wa ma ka karkade zuciyarka daga duniya da abin da ke ciki a gane ku ka yi tattalin muraɗa baka maulaka ka yi tattalin ganawar ka kuma gizo kuma in ka lokaci allahu akbar ɗin nan ka kata da kabara kai kabara farko to fa abin da ka ci in za a fasara to allah ta'ala a lokacin ba wani abu da ka iya isa farkalle shi ba da allah akbaru min kulli shay ka ce Allah shi ne mafi girma akan komai ba wani abin da zai zo sannan ka kula shi ba wani sai fassarar Allah akbar din kake to amma yanzu ka ce Allahu akbar Allah mai girma ko Allah mafi girma amma an bugo ma waya kada kana kallon mai bugo waya sannan kuma an ka gani sai ya kashe sannan sai ka mu ajiye kaga hankalinka iya ga wayar ina ne tsowa kana sallama ko astaghfirullah guda uku nan ba za ka je ba sai ga dawai da yaro ko wage ba zai je buga ko to dan Allah wannan ko kai zaka bashi maki ne za ka bashi ya mutu da sallah bai mutu da ta bai ba ta yin muhimmanci bai ba ta kima ko kuma irin wannan lokacin ka je kasuwa kai gani mutum da gaban kayan sa ya sallah ya baza kayan wata kwasuma ta zo wani kwasuma ya zo ya sallah in ya fara gyaran murya da ishara da gyaran murya wai kare da kada da a tsoron kaɗan mai bude wakil wai dole dai ta tsaya dai ya yi babbabbin da ya sallama sannan ya wuce ne kudan allah ya zama na sallaci wallahi ba sallama su ba sallama su ko kuma mutum iya sallah iya wai wai ga nan arewa ya wai ga nan ya wai ga gaba ya wai ga ba yadda ka san wasa sallama ka ake da ba ka ake da wadda dole ne sai mun gane girman sallah da muhimmancin ta wallahi ba a bar wasa ba ce shi yasa aka ce aka yi masallata yayi shi yasa aka ce ai jami'a inda wannan abun ba su da muhimmanci ce kowa ya je sallar sa inda ya gada ba to amma ka shar'anta dole ai jami'i dole a kira sallah dole a zo masallaci ai ka sa akwai wani abu kenan akwai wani abun da Allah ta'ala ya sanya ciki daga mu gane saboda kamar ya ce da yawa wani za su yi sallah amma ba sallah suka yi ba lam yi salli shar'an li adami dumaniya domin ba da nutsuwa a sallarsa ba da nutsuwa ko kana fa kabbara fa karara zalika salata marrat manzo Allah ya maimaita wannan hasabu wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yuraddiduhu yusalli ila hadhihi ila hadhihi natija manzo Allah ya maimaita ya dawo ya maimaita domin wannan sakamakon manzo Allah ke so ya fitar ya ce sallah a zahiri babu nutsuwa ba sallah ba shi ya sa matsala yurajjidu ya dinga maimaita koma dawo koma dawo yusalli ila hadhihi natija domin yayi sallah zuwa ga waccan natija da in kai sallah za a karba shine nutsuwa a cikin sallah ke wahiya tashwiqihi li ilm malik ya ce kuma manzo Allah iya soyar masa yi ilimi hatta yulki ko yulka alayhi ilm ya kwaɗaitar da shi ga wani ilimi ba amma ɗan yi aiki kaɗan kafin ka same shi ya yi kwaɗayin ilimin har manzan Allah kuma ya zo jefa masa ilimi wa huwa ashaddu ma yakuna shauqan ilayhi kuma idan mutum ya buƙaci abu yayye ya kasa to zai fi buƙatuwa a cika masa akuya ma zai furke fa yarsiku fi nafsi haka sai ta fita a cikin zuciyarsa an gane kaga wannan malam Usaimin hatta hatta tsarin tsarin wannan tsarin me yake da suna tsarin koyarwa sai da zuke koya mana nan gaci akwai da ɗalibi ya gane abin da ake nufi ba lokaci ɗaya musamman manyan ɗalibai ba karan farko za ka zoji abin da ya zo nema ka bashi ba ba gata kake masa ka bashi ya je iya bincike tukuna ya zai nemo ya zai ta karijin hadisi idan ka ce bukari ya fito da shi musulmi ya fito da shi ta ya zai ya fito da su ya je bincika manya-manyan da tafi idan aka ce abu hanifa imamu malik sun faɗi magana to je ka nemo magana a wani littafi suke magana ta su wani malami ne ya faɗa ko direct ban da ya ji daga gare su ya faɗa ko kuma an wani an wani sanan wani ya ce malik ya faɗa ko haka ake gane ilimin da suke an gane da kyau malik ta cewa yan baki lil insan yan baki lil insani ya kamata ga shi dan adam mutum musulmi an yi harisa ala taɓaɓi ma warada an nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kwaɗayi akan ɗabbaƙa abin da ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko ya yi kwaɗayin tabbatar da abin da ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi kaifiyati as-salah wajen wajen tsa'i wajen kai ya sallah take ne kai wajen yanda yake tsara sallarsa liyakuna mutamaththilan liqawlihi domin mutum kullun ya zamto iya kwatanta fadin manzon Allah da yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku salla kamar yanda ku ina yin sallah ku salla kamar yanda ku ina yin sallah kun ga wancan mutum a dalilin da yasa manzon Allah ya ce sallar sa bata yi ba idan yayi ruku'i baya nutsuwa a cikin ruku'i idan ya dago baya nutsuwa a dago wanne haka idan ya tafi sujjada baya nutsuwa duk yayi sallah ne a kakkaye a haƙƙin da ake so a bata bai bata to manzo Allah yake kallo shi ga ba wannan sallar shi to kaje ka sauke sallar da bata har ya koya masa kace idan kai din ka tsaya za ka yi sallah ka nufi kai kambara ka fuskanci alƙibla ka yi karatu ka yi rukuri hatta ka zama inda raka ka ɗagowa ta ta zama yana ƙa'imi haka maza Allah ya koya masa duk gaba sai da maza rikita sai ka nutsu a gabar ka ba ta haƙƙinta ba gaba ɗaya a sallah da ake yi shi ba abin da ake faɗa ba mutu tun da kabbaran haram in kai kabbaran haram ka ce Allahu akbar kafin ka fara karatun fatiha ko limamin ka ya fara akwai du'a'ul istiftahi da manzon Allah ya koya zikirin da ake karanta kafin ka fara karatun fatiha subhanakallahumma wa bihamdika subhanak allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka ta'ala jadduka la ilaha illa anta take ciki tana tsana nan da yawa ko guda bakwai to ko ɗaya biyu uku samu kare iya bayan wannan karatu ba ta za shi ko a bayyana ko a bayan na karatu sura za shi ita ma ko a bayyana ko a kana kammala karatun sura raka an farko ya kai ruku kana kammala karatu sai ka tafi zuwa ruku'inka da kabbara kana yin rukui kana rike guyoyinka da hannayenka to sai ka fara tasbih subhan rabbil azim ko subhan rabbil azim wa bihamdi ko subbuhun quddus rabbul malaikatu kana kammala wannan tasbihan cikin rukui zaka dago da cewa sami Allahu liman hamida dagowarka da wannan kalma zaka tashi idan ka daidaito a tsaye zaka ce rabbana wa lakal ko kai mamu ne ko kai liman ne ya kai za ka ce hamdan kathiran ɗayyibin mubarakun fi bayan ka daidaito a tsaye bayan abuwa da ba in ka ga za ka iya ƙarawa mil a samawa to mil al'ardi wa mil a ma bai da ba wa mil a ma shi ta mishayi ba to ana tasbihi ne bayan abuwa da barkoyi ka kawo su ka karanta tasbihi sannan kuma za ka tafi sujjada da kabba ka tafi sujjada da kabba kana zuwa sujjada za ka fara tasbiyan cikin sujjada subhanahu rabbil a'la ko subhanahu rabbil a'la wa bihamdi ko abin da ya kama da wannan da addu'o'in da ake a cikin sujjada nan ma ka ɗago idan ka ɗago za ka zauna kafin ka koma sujjada da biyu rabbi gafirli warhamni wa afini wa hadini warzuqni wajburni ko rabbi gafirli rabbi gafirli rabbi gafirli tsakanin sujjada da sujjada haka ne ka koma sujjada na biyu ka karanta wannan tasbiya kuma ka yi addu'a haka ake kowace raka'a a sallah haka ake mata kaga duk mutumin da baya wannan to da wahala ya samu nutsuwa a sallarsa da wahala ya samu nutsuwa a sallarsa kuma in sallarka ba ta cimma irin wannan to kai ma da manzan Allah zai ganka da sai ya cika kuma ka zage zage tun da wancan ba surarsa ba ne ba zatinsa ba ne a sallarsa ce ba ta yi ba shi ne wani malai yake ce zaɓa da yanzu manzan Allah da ya haɗa da aiki don wanda zai jiwa ya sake sallar suna da yawa wallahi tallahi suna da yawa suna da yawa domin ba ma nutsuwa a cikin sallar ba ma iya nutsuwa kawai sallar ake abin bugari a tafi kawai shi maliki cewa waja'a waja'at kayfiyatu salati fil qur'an al-karim malaiti yanda manzon Allah yayin sallah ya zo a cikin alqur'ani mai girma mutlaqatan kalma suke kiyar kalma walan walan tubayyin bayanan kamila amma ba ai bayani bayani cikakken bayani domin qur'ani da dukkan abubuwa wani lokacin ke zuwa sai kuma suna ta ta fassara muku walakin da suna bayyana ta tsalika bayanin kamila ita suna ta zo ta yi bayani game da dukkan abin da bogani ba a nasin alƙur'ani suna ta yi bayani bayani su wa bayanin suna min bayanin alƙur'an ita kuma bayanin suna bayanin alƙur'ani ne likaulihi ta'ala domin Allah ta'ala yana cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun suratul nahl ayat 44 ya ce mun saukar ma da azzikira azzikira na alkur'ani yake ne an gane ko alkur'ani yake ne kuma kalmar azzikir ta zo da ma'anoni da yawa a ƙur'ani kaga nan da aka ce wa an zanna ilaika zikira ai wa an zanna ilaika alkur'ani kamar inda Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikirillahi zikirillahi a wacce aya sallar juma'a yake ne an fahimci wannan sallar juma'a yake ne zikiri iya zuwa sai ka duba santas ɗin da ya zo a cikinsa sannan sai malamin su biya ne wacce karma Allah yake nufi da zikiri akwai kuma zikirin na subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar an gane ko ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran kaseera wa sabbihu bukratan wa asira wannan zikiri kenan a nutse ba ana ana ihu ana tuma ba kun san watan sai ya kama ko yawa shi ne mana ai mutum ya je kwaye sha ganye ya sha kwaya tsakani ga Allah a ce wai wannan wai ban malin manzon Allah kaga wannan ai wulakanci ne ba daidai bane ko a ce wannan wai wai wai har da Ronaldo din annabi da wani shege din annabi annabi ya zai kafa wannan tarkasha ba zai karba ba ba zai karba ba wani ya cake sosai ya sha ganyen sa ya sha kwayar sa wai shi dole mai zikiri ne masoyin annabi ne a nan abin mamaki har da karuwai wai karuwai ma wai su ma wai za su zo a ranar su dinga yawo wai su ma masoyi annabi kuma ga tilin tsiya a kai su da gama kuma babbar illar sun jagororin wannan abin ba za su yi wa wannan mabiyan nasu magana su daidai wannan shine illar abin ba malami na addini da zai halattar ma da wannan ya ce halalli wala babu shi kawai san zuciya ne da wani abu daban amma ba wanda bai san cakuɗa maza da mata haramun ba ne kowane malami ya yi tafaƙi a kan hatta sallah fa sallah muke ita ce muttafaqun alaiha ba wani kilafi duk musulmi ya san zai sallah amma manzon Allah ya ce karku ta kuɗa maza da mata a sallah in ba gunda aka yi providing na mata to shi sallah gidajen sallah ne ka san dai ko da wannan maulidin ya inganta bai kai sallah ba to ya za a ce kar mu cakuɗa da mata a sallah kuma za a ce an halatta maka cakuɗa da mata a sallah kaga nan hankalinka ya kamata ya ma jagora tsakanin mu ga Allah muke wannan magana akwai wani yake faɗa mana wani abokin karatu muke cewa wallahi abin da ba shi mamaki a wannan harka wallahi wa'ansu coci suka je suka aro ganguna haya ma suka ɗau kuma abin haushin a cocin suka ce ku ba ku iya kaɗa mana gangaren ba za mu haɗa ku da wanzar kaɗa kirista ne ya rataye ba dujenar ya shigo cikin masu cewa suna son annabi iya masu gida wallahi sun batallahi a coci suka aro ganga suka ce su ba za su ba su ba domin za su fasa musu gangarsu amma za su haɗa su da mai kira a wannan garin aka yi kuma ba ƙarya ba ne wallahi ba shaɗi ba ne wannan wace irin abu ne mun bai da san annabi wasa mun bai da manzan Allah wasa ko gaban baban ka zaka je kana kiɗa in dai babu kana ganin mutuncin baban naka kiɗa wani kuma yake faɗa mana wata yarinya ce ɗaliba budurwa ce ta isa aure budurwa ce sosai ya ce ta fito irin nan da ake jerin gwanan nan muna tsaye shi ke sai ga irin mutanen sun zo a wata akwai kura wancan ya kaza kaza kaza ya ce wallahi ganin idan su an samari suka sauko su biyu suka cicibe da suka dora ta mota suka tafi wai duk wani a ƙarƙashin sama zan Allah ne su kama hannun mutum su cicibe ta budurwa katuwa su dora ta mota wai duk wannan babu ne kuma ni bara da idona na gani ba wani bane da idona na ga wani wanda ya ɗinka riga da hoton kurasa bayan sa wallahi tallahi cross aka yi a bayan rigar kuma yake yawo a cikin jirgin ɗinka abin aka yi hoton cross sosai a bayan rigar su yaya don allah ya zo na sai ya zace ma bakin eh ana tare ko kuma kawai don son manzan allah ya zama wasa kuma wai in ka ce wannan abin bakin wai kuma kai ne baka san annabi Allah fa da ya tashi a Qur'ani cewa yi wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa kifatan wa dun jarin min al-qawl bil hudi wal asari sai ce wala takun min al-ghafilin aya cikin so aya cikin suratul a'raf ka ambaci ubangiji wazkur rabbaka fi nafsika a cikin zuciyarka araka tadarruan kana mai tawari tawadu ba shine ka boye kanka ba wanda ya fito kan titi ba iya kida ya boye kansa ka boye ka kai tawazu kar ma a gane kana yi tunda aiki ne na nafila da neman lada wa kifatan kuma kana tsoro a ranka kan Allah bai karba ba sai Allah ma ya ce wa dunar jaharin nal qawli sabanin bayyanawa daga cikin magana aya ce da Qur'ani ba dunar jahari Allah ya ce sabanin bayyanawa me sabanin bayyanawa koyewa wa dunar jarin min al-qabil hudi wal asal to ambaci Allah da wannan sifar da sabu ko da yamma Allah ce wala takum min al-ghafilin kar ka zanto cikin mutanen da ba su ambata Allah ka ware azkar din safi azkar din yamma azkar din bayan sallalun farilla azkar din kwanciya azkar din shiga gida fita gida kwanciya duk wannan ka iya shine azkar din da sunna ta tabbatar an fahimci wannan amma ya kamata mu gane cewa wani abin da ake da sunan san manzon Allah wallahi ba san manzon Allah bane wani abu ne da ake so a kirkiro wanda nan gaba kadan kuma zai zama bala'i warai yanzu ana ganewa cewa abin ga yanda yake amma an tafiya ta yi tafiya aka daina karatu to shikenan wannan din wannan musulmai ta zama to dole ta zama addini bayan da ra'ayi na eh to ka gani kamar maganar lati da uza ne ya gusa wa ya kuka wani sa dacin bayan Allah ne na kwarai lokacin annabi nuhu alaihi salam bayan Allah ne na kwarai da suka mutu sai aka yi hotunan su aka ajiye a gurin da suke zama muzawiya sa makaranta sai ai hoton sa a jingine su mabiyan sun zo suna kallon hoton suna ganin sa abu yi ta tafiya yi ta tafiya wa'ansu da suka zo daga baya shi suke bauta musu kaga su na farko asalinsu ba don bauta suke ba amma abin iya tafiya iya tafiya yadda aka rawa ke bauta musu to haka abin yake in ba a tsawa a barna to wallahi nan gaba sai ta zo ta boye kuwa saboda kuma muna kira ga malaman waɗannan mutane su malaman in tattaunawa da ilimi ta kama ka da su za a gane wa'ansu yi karatu to mu abin da muke kira gare ku shine ne ku ji tsoron Allah kada ku ji tsoron mabiyu faɗa musu hasa shakuwa maza da mata da shan kwaya da shan ganye da haɗa hanya da karuwai duk baya cikin addinin musulunci in za ku zauna ku yi abin da kuka fahimta a makarantarku a gidanku a zaurukanku zai fi kayan fi kayan amma ku fito gari ku dinga ihu da hayaniya da karɓo haya a coci na ganga da cakuɗa maza da mata kuma a ce mazan Allah ake so wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne sau da ya kamata musan musulunci ba wasa ba ne ba sai ma ke cewa Allah ta'ala ya ce ya saukar da alƙur'ani gari ka domin kewa mutane bayani lito bayyana da nasu ma da zuri ne fa suna bayyana kaifa tu'addi as-salat ita kuma suna ita take bayyana ya za ka yi sallah wa nanu nazkur insha Allah bi qadri al-imkan ala hasbi ma allamnahu min sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam malici a wannan gaba zamu zamu ambata in Allah ya yarda gurgudan iko irin abin da muka karanta na ilimi yaya manzon Allah ya sallah a sunnati an gane duk wannan shi kida shi makaranta a wannan babu saboda kuma za mu tsaya a nan insha Allah in Allah ya kai mako mai zuwa za mu dora mu ji yaya manzon Allah ya sallah abinda Allah muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya dauke mu da kansa Allah yana mana gaskiya gaskiya ce ba mu Allah yana mana gaskiya ce ba mu kuma Allah ta'ala ya zamana ya kara mana lafiya da zaman lafiya na'am ban ji ba sallah a kasuwa eh a kan layi duk ba haka duk ba ya rufe shago mai je ga sun baka ake sa sallar minti na wuce ba wani uzuri da bashi nan ba ba wani uzuri da za a bashi manzara ke ce la salata li munfaridin karfa safi mutum a cikin masallaci ma ya ware gidi sauransa daban ba wata larura to bai da sallah ba da sana ka bar hanya tsakanin ka da sau ba daidai ba ne ka haƙura kai addinin za ka yi kawai ka rufe shagon ka tattare kayan ka je ka yi sallah ko nemi yaro ajiye shi lokacin sallah ya je ka yi idan ka dawo sallami ya je ba ciki nan ba mai ciki in imanin ka ya kai imani ma rufe shagon malhemi minti goma sha biyar ne ba ka yi minti goma sha biyar ka je ka yi sallah ka yi nutsu ka huta ka zo ka bude shagon kuma sai me Allah ma ya san dan kana ibada da ya kara maka albarka Allah sa mu iya wa alaikum assalam to malamai sun ce bayani bisa hadisin da ma'aikin Allah yake maganar cewa a yi sahu a sa sutura shi mai wucewa ta gaban mai sallah ba sutura a gabansa da ya sa abin da ke kansa na zunubi to da ya zauna har arba'in shi ya fara kai gare shi akan ya wuce ta gaban mai sallah ba su to sai malamai suka ce in ba sutura ya za a yi ya suka ce mutum zai iya jan layi ma a gabansa ya ja layi ya yi kamar mazaunin sura ba su kuma an ce in ba wannan mutum ya yi haka ɗaya ke na ko ne kamun hannu ɗaya a biyu kamar zira'i to idan haka tsakanin ya kai haka da mai wuce zai iya wuce ba wani amma don kusa da kai ya ce maka iya ture shi za ka ture shi amma a tana ba tsakanin sabu da sabu ban kai liman ne kuka kana yi sallar kai amma idan liman iya gaba don wani ya zai wuce ta gaban sabu ba matsala ba amma abin da ba su ya wuce ta gaban limamin kun ba su ba ko ya wuce ta gaban kankana sallar kai ba su ba wani yana kai ne wallahu a'lam haka ne eh munasaba an ta zuwa na magana wai birthday mun sha magana akan wannan birthday ai shirme ne ba ba zan magana addini a cikin birthday ai malam buruntum ya ce ai din mai birthday ma dolo ne ma bai san ma abin da yake kwanan ka ba kare yake wai kana mana kana ya plus 1 ai minus ne ba plus 1 plus minus ne yau ka kwana kwana ya tafi ka sake kwana kwana ya tafi saboda ka shashanci ne na yahudawa ko ni abin ma da yake ban takeici wai babban mutum ya zo wai iya ihun birthday da gidi a yansa gida babban mutum da shekara 40-60 wani shirme ne ba dai ba musulunci ba ne yahudanci ne ba abin da ya haɗa musulunci da ba dai ba ba da ya haɗa shi kuma nasu ba ta kawo na zaune maganganu kwarai da gaske Allah wa ya tuwa na laifin mazajen su in dai har matar ka za ta ji maganar ka ba mazancin jerin gwano ko gidansu ne ka ce ka ta yaba da zuwa to daga wannan sakaci ne in ko miji yayi yayi ya fita an haince ita da Allahnta ita da Allahnta kai dai ka iya kokarin ka ka tare iya abin da zaka tare amma cin amana ne har in ke cin san mijin ki bashi da wannan ra'ayin ki je ki kalla to kin ci amana kuma Allah ta'ala ba zai baki Allahu akbar اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد إليك اللهم أنزل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر بلد المجاهدين يا رب العالمين اللهم ربنا